فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulughul maram min adillatil ahkam tare da sharhi na subul salam mawsulatu ila bulughul maram na Muhammad bin Ismail al-Amir sanani rahimahullahu ta'ala yau muna biyu ga watan zulhijja hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan shidda miladiya na da 2023 sati da ya gabata mun har yau muna cikin babul bir albir wasila kalkashin hadisi na idan ban manta ba za mu tashi kan hadisin عمر نعم باب الصلة الزود والورع نعم نعم من كرنت حديث نعمان بن بشير رحمه الله رضي الله عنه أتكلم باب البر والصلة باب الزهد عفوا والورع asalin zuhud malamai suna cewa a zuhudu huwa qillatu raghbati fi shay shine karamcin kwadayi na wani abu ko cikin wani abu ya zama to baka da kwadayi baka da bukatar wani abu wa in shita qulta ar-raghbatu an ya zama to baka san shi wannan asalin zuhud kenan wa istilahi ahli al-haqiqa yanda malamai suka fassara shi ma'abuta haƙiƙa kalu bugdud duniya wani irada anha shine mutum ya yi kyama ya yi kyamaci duniya sannan ya kau da kai game da ita wakila tarku rahatid duniya li rahatil akhirah wasu suka ce a zuhuda ana nihin shi barin hutun duniya domin samun hutun lahira wakila tarku na'imid duniya wa shahwatiha li na'imil akhirah wa ladzatiha wasu suka ce abinda ake nihi da zuhudu shine barin jin ni'imomin samun ni'imomi na duniya da shawata dalilin neman jin daɗi ko ni'imomin lahira da da ɗanɗananta ko zaƙinta wakila wasu suka ce an ya qalbuka mimma khalat minhu yaduka suka ce ana nihin zudu zuciyarka ta wohinta ta kubuta daga abin da hannunka ya kubuta ina abin da baka da shi a hannu to zuciyarka ma kar ta kawo wannan san wannan abu a ciki wakila bazluka ma tamliku wala tu'thir ma tadruk shine ka bada abin da ka mallaka kuma kakka fifitar da abin da zaka riska wakila tarkul asafi ala ma'dum wasu suka ce ana nihin zuhudu barin takaici akan abin da ya zamanto babu shi kakka samu damuwa da takaici a cikin abin da baka mallaka ba wa nafiyul farhi bi ma'lum kuma da kore farin ciki ga abin da ya zamanto sananne ne qalahu al-munawi fi fi ta'rifati imam al-munawi ya faɗi a cikin wannan tafsiri na zo da a cikin littafin shi tarifat wa akhraj at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi wa ibn majah da imam ibn majah min hadith ibn abi min hadith abi dharr marfu'an daga hadisin abu dharr jundub bin junada ya dangana wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam az-zahadatu fi ad-dunya laysat bi tahrim al-halal ya ce gujewa duniya ba wai kawai haramtar da abin da ya zamanto halak ne wala ida'atil mal batta daga cikin wulakantar ko tozartar da dukiya walakin nan zahadata fi duniya gujewa a cikin gujewar duniya Allah ya kuna bima fi yadika aw takminka kai ya kasance abin da yake hannunka shine mafi kasancewa garanti bi mafi yadillah na abin da yake wajen Allah madaukaki mun gane ko kan mutum ya dauki abin da yake hannun shi yayi zama garanti da abin da yake wajen Allah madaukaki wa anta kuna fi thawabil musiba idan anta asabta biha kuma ka kasance a cikin neman ladan musiba da ta same ka biha ardaba minka fiha ya zamanto kahi kwadayi a cikin wannan musiba lau annaha baqiyat lak a ce wannan musiba ta tabbata tare da kai to kahi fifitar da kai da wannan musiba akan sabanin a ce ka ta rabu da kai wa hadha tafsir az-zahada fil hadith wal wara fi ta'rifat lil munawi wal wara shi kuma abinda ake cewa tsantsani تجنب الشبهات خوف الوقوع في محرم shine mutum ya ƙaurace ya yi nisa da abeban da suke da rikita abinda mutum bai san hukuncin shi ba akwai shubha akwai rikita cikin shi to ya ƙaurace shi domin tsoron afkawa a cikin abin da ya zama to haram to wannan sai a ce mai wara tsantsani kenan wakila tarkuma yuribuka wa nafi ma yu'ibuka wasu malamai suka ce bar abin da yake kokantar da kai kana kokonto wannan abu menene haka ne ko ba haka ba to ya zuwa abin da ya zamanto a kore abin da yu'ibuka abin da zai munanar da kai ya aibantar da kai wakila al-akhdh bil awthaq wasu malamai suka ce ruko da abin da ya zamanto tabbatacce wannan shine alwara wa hamlun nafs alal ashak da ɗora kai ko rai absa abin da yi zamantowa tsanani ne wa kaila an nazuru fil mat'ami wal libas wasu malamai suka ce ana nihin tsantsani sa ido ko kallo a cikin abinci da abin da sutura watar kuma bihi basun da barin abin da yake zamantowa tare da shi akwai laihi wa kaila tajannubu shubahat wasu suka ce shine kauracewa duk abin da ya zama tun shubuha wa muraqabatul khatarat kuma da dako da sa abin ido akan abin da ya zama to hadari ne wannan shine tafsirin da malamai suka wa zuhud da wara mun karanci hadisin Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu yana zamu ci gaba da hadisi wanda ya biyo baya shine hadisin Abu Hurairah رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى أخرجه البخاري وأن حديثي كما عندما ليتي إمام البخاري يفترد شيء an samu wani hadisi daga Abu Huraira wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ta'isa fil qamus annahu ka sami'a wa mana'a wannan ta'isa kinnan wazanin shi sami'a wa mana'a wa idza khatabta qulta idan kawa wani zance ka ce ta'isa ka mana'a wai da hakaita in kuma ka hakaito wata magana kulta ta isa fariha mun gane ko wawwal halaku wal athar ta isa kin wannan shine halaka da tuntube mutum yayi tuntube ko kuma ya halaka wasuqutu washar da faduwa kuma da sharri duka wannan wal bu'd da nisa kina wannan ta isa lafazi na ta isa ya kumshi halaka da tuntuba da kwaɗo da tuntube da kwaɗuwa da sharri da nisa da wani abu walin hitat hallau da sarayan saraya mutum ya gangaro ya kwaɗo عبد الدينار والدرهم والقطيفة الدينار دينار دي أبني سنني درهمي شما أبني سنني القطيفة الثوب الذي له خمل شيني rigar da ya zamanto tana da haml wannan wani ɗan abu haka wanda yake zai ya kai in ya radiya idan an bashi wannan dukiya zaka ga iya farin ciki ya yarda wa in lam yu'ta lam yarda idan kuma aka hana shi ba bashi wannan dukiya ba dinare ko kamar yanzu ka ce sefa ko dolar ko naira baka bashi ba wata shadda galina ko abin da ya kama da haka za ka ga iya ɓata rai baya jin daɗi in alkawali ne aka mai ko wata wahala ce ba a biya shi ba to nan za ka ga ɓacin ran shi kala akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi al-muradu bi abd dinar wa dirham man ista'badathu ad-dunya bi talabiha ana nihin bawon dinare da dirhami wanda duniya ta bautar da shi saboda nemanta za ka gaba abin da ya sa gaba a duniya kawai sai neman duniya al'amari na lahira ba ka samun shi tare da shi in ma ka same shi cikin al'amari neman lahira to ba babu zajircewa a ciki ya fifitar da duniya akan lahira shi yasa ya zama to bawon abin da a duniya ake nema shine dukiya wasara kal abdi laha تصرف في تصرف المالك لنيلها zaka ga kai kawon shi a cikin wannan duniya kai kawo ne na mamallaki wanda yake nemanta wa yanghama su fi shahawatiha wa mutalibiha zaka same shi ya dulmiya a cikin shawoyin duniya da abin da yake so وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال أنبتن ديناري درهمي دا wannan nau'i na tufa an buga shi ne a matsayin misali kawai wai la fa kullu man ista'badathu ad-dunya fi ayi amrin wa shaghalatuhu amma amara Allah ta'ala wa ja'ala ridahu wa sakhatahu muta'alliqan bi naili ma yurid aw adami laynihi ومن الناس من يستعبده حب الإمارة ومنهم من يستعبده حب الصور ومنهم من يستعبده حب الأطيان yake cewa a nan misali ne kawai in ba haka ba dukkan wanda duniya ta bautar da shi a cikin kowane al'amari ya shiga cikin wannan babi wanda duniya ta shagaltar da shi akan abin da umarni na Allah madaukaki kuma ya sanya yardar wannan abin da yake nema da hushin shi na tare na allaka da abin da yake nema da ya samu ko kuma idan ya nema ya samu za ka ga yarda iya farin ciki idan ya nema ya rasa to kuma za ka ga nan ya samu bakin ciki akan abin da ya nema akwai mutane daga cikin mutane wanda san mulki kawai ya bautar da su za ka ga gwagwarmayar su ta rayuwa kawai su dai a ce mulki sun mallaki wani abu ko ya zamanto ya zama shugaban ƙasa ko wani mataimakin gwamna ko wani abin da ya kama da shi dai kawai mulki in mutuwa za a yi a kan wannan mulki sai dai a mutu zai neme shi wa minhum man yasta'bidu hubbu suwar wani kuma akwai wanda shi son hotuna da kamanni ke birge shi hakanan da sauran abeban da mutum wanda zai rungume shi zama su shi ne babban guri shi a duniya to wannan ya shiga cikin ƙarƙashin wannan halaka da tuntube da durmaya da faduwa walam annal mazmuma min ad-dunya kullu ma yu'badu al-'abdu 'an Allah yub'idu al-'abda 'an Allah ta'ala mala yace kasancewa abin da ake zargi na duniya shine dukkan abin da zai nisatar da bawa daga Allah madaukaki ina wannan shine za a zargi duniya a kan shi abin da ya zama to zai raba ka da Allah ya nisatar da mutum da Allah to wannan abin zargi ne wa yashghiluhu an wajibi ta'atihi wa ibadati abin da zai shagaltar da bawa game da wajibi na yi wa Allah maɗaukaki biyayya da bautar shi la ma yu'inuhu 'ala al-a'mal as-salihah ba abinda zai taimaka mashi ba a cikin aikatar da ayyuka nagari fa innahu ghairu madhmum idan wannan ne to ba za a zargi mutum ba waqad yata'ayyanu talabuhu wa yajibu 'alayhi tahsilu wannan abinda zai taimakawa mutum a bisa samun ayyuka nagari aikata ayyuka na alkhairi nagari to wannan wani lokaci ma iya iya kasancewa neman shi wajibi ne mutum ya nema ya same shi wannan wajibi ne wa qawluhu radiya ay anillah ta'ala bima nalahu min qutamiha zaka ga ya yarda daga Allah abin da ya samu na dan abin da bai kawo na duniya ba wanda yake karewa wa in lam yu'ta lam yarda ay anillah ta'ala idan kuma ba a bashi ba zaka ga bai yarda ba daga Allah madaukaki wala an nafsi hakanan ran shi za ta yi kyamar wannan fasara sakhitan sai a wayi gari iya mai hushi akan cewa ya rasa wani abin duniya fa hadha huwa alladhi ta'isa wannan shine ya zamanto ya halaka li'annahu arada ridahu ala maula domin ya nemi yardar shi ne akan wanda ya zamanto mujibin shi wa yaskhatuhu ala nayli dunya kuma iya hushi da shi a bisa samun duniya wa adamihi kuma da rishin wal hadithu naziru qawlihi ta'ala wannan hadisi kwatamcin fada Allah madaukaki da yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi akwai ga mutane wanda zaka samu daga bayin Allah madaukaki man ya'budu Allah ala harf wanda yake bautawa Allah maɗaukaki a sagihe guda. Bayan asabahu khairun ma'annabi idan wani alkhairi ya same shi zaka ga ya nutsu iya jin daɗi. Wayan asabatu fitna idan wani wata fitina ta same shi wani bala'i ya same shi in qalaba ala waji zaka ga ya bar addini kuma ya shiga sharholiya. Sai ya ɗauka cewa idan ya bautawa Allah maɗaukaki iya ga dole Allah maɗaukaki ya bashi ni'ima ya bashi abin da yake nema in bai bashi ba to shikenan ya bar addini ko kuma yayi sakaci da shi qala al muallif rahimahullah wa an ibn umar radiyallahu anhuma qala akhadha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bi mankibay wa qala kun fi ad-dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yaqul إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أخرجه البخاري وانا حديث كمان دا ما ليش إمام البخاري يفتد شيء عبد الله بن عمر وان دا الله تكار تبتا غريشي شي مزالا صلى الله عليه وسلم يا كما كافدني نا غدا بيو يروى بالإفراد والتثنية أنا رويت ونن بمنكبي كنا دا إفراد بمنكبي يزوى درواية دا منكبي كما والتثنية دا بيو إن رواية دا تزود بمنكبي دا كافداتا رواية تبيو كما بمنكبي دا كافدا نونا قدا بيو وهو بكسر الكافي مجمع العضد walƙadar mankibcin nan ana mai kafe zamanto tana da kasara shine matattara na damtse da kafada da wannan kataf da cinya kinan nan da nan kinan wannan ƙashin wannan matattara magangama wannan shine ake cewa al-mankib waƙala kun fi duniya ka annaka gari ka kasance a duniya kai ka ce kana matsayin bako ne shi kuma bako al'adar shi in ya sauka wuri wata shi zai ba dawwama zai yi ba to haka ake neman ka kai ma bawa ka ɗauki duniya muhuta ne kawai za ka zo ka wuce ne ɗan lokaci guda au abiri sabilin ko kuma matahi haka shi ma tabi'an matahi ba zama yake ba idan ya zo ɗan huta inuwa zai kama hanya ne ya Abdullahi dan Umar sai kasance iya cewa a ƙarƙashin wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce idan amsaita falatan tazuru saba yayi fassara wannan hadisi ce idan ka kamare ta Allah ya gwada ma ka ka ga marece to falatan tazur saba kakka yi sauraron gobe za ka ga gobe kaddara mai yiwuwa a cikin wannan dare Allah maɗaukaki ba zai sanya ka ba kana daga cikin rayi kuma wannan zai ma mai ni zai taimaka ma zai taimaka ma a bisa jajircewa ka kusanta zuwa ga Allah a wannan lokaci wa idan asbahta fala tantazuru almasa idan kuma ka wayi gari ba ka dauka kana da garantin garin marince mai yiwa ba za a yi sallaci sallar la'asar tare da kai ba ko sallar magarba ko sallar isha wa khudh min sihhatika li sakamik kai ruko karibanci lahiyarka domin rishin lahiyarka a lokacin da kake da lahiya to karibanci wannan ni'ima da Allah madaukaki yama ta lahiya ka aikata alkhairi ka yi wa Allah maɗaukaki ɗa'a ka yi wa manzon sallallahu alaihi wasallama ɗa'a ka taimakawa bayan Allah domin lisaka mika akwai ranar da zaka zo baka da lahiya wannan ayyuka kana so ka yi ba za ka iya ba wa min hayatika li mautik haka ka riƙe rayuwarka ka yi ribanci wannan ni'ima ta rayuwa domin akwai rana ta mutuwa wadda mutuwa za ta zo dukkan aikin da kake yi zai yanke قال أخرجه البخاري الغريب ما له تفسير غريب كنا قال هو من لا مسكن له يأوي shine mutumin da baya da wani mazabni wanda zai tattaro shi baya da inda zai je baya da gida baya da wuri kawai haka bako kuma tabi'a bako haka yake wala sakana ya anasu bihi baya da wani gida wanda zai samu nutsuwa a cikin shi ko game da shi wala balada yastautinu fihi kuma baya da wani gari wanda zai zamna kama kila fil masihi bin maryam sa'adul masihi yasihu kamar yadda aka ce ga masihi dan maryam sa'adul masihi yasihu nan wanda ya zamanto iya yawo ne baya da mazamni wala walada ya mutu kuma baya da da wanda zai mutu wala bina ya baya da wani gida wanda zai a ce ya tsuha ya lalace wa atafa au abiri sabil wazala sallallahu alaihi wasallama ya raba akan ya akan wannan garib sai ya raba abiri sabil wanda ya zamanto matahi ne dan hanya min atfi tarakki na rabawa wanda ya zamanto tana daukaka ne sama kama abin da daga ƙasa ayi sama da shi tarakki wa au laysat lishak au tana zuwa da ma'anoni da yawa au tana zuwa litakhir a baka zabi tana zuwa lil ataf wanda za a raba tana zuwa kuma ta shaku to anan aukin nan ba shaku bace ba laysat lishak bal litakhir aw al ibaha ya zo ne ta zo da ma'anar zabi ko kuma abin da ya zamanto halak ne halacci ne wal amru lil ishara kuma wannan umarni domin an yi sabar da nuni ne wal ma'ana qaddir nafsaka wa nazzilha manzilata man huwa gharib shine mala yace ma'anar wannan gaba shine ka kaddarar da karan kanka ko ranka ka sabkar da ranka matsayin wanda yake bako aw abiri sabil ko dan matahi wa yahtamilu an yakuna aw lil idrab mala yace kuma hallau aukin nan tana iya daukan ma'anar idrab shine ka yi magana abinda idan ka kawo auto maganar da ta zo daga bayan aukin nan ta shahe hukuncin magana farko wannan shine ake cewa idrab wal ma'ana bal kun fi dunya ka annaka abir sabil ka kasance bako ko kuma a'a bari ba zancen bako ba kasance wanda ya zamanto matahi mun gane ko tunda bako mai yiwa ya samu wani wuri ya labe amma wanda yake kan hanya baya da wata malaba kawai ɗan inuwa ce zai samu ya ɗan huta ya ci gaba li'anna al-ghariba qad yastawtinu baladan baldan bi khilafi abir sabil shine mala yace domin bako mai yiwa ya zamna wani gari sabanin matayi fahammuhu qat'u masafata qat'u al-masafati ila maqsadihi dan matahi munufar shi babban gurin shi shine ya ga ya yanke dogon zango domin ya samu ya kai gacci inda yake so yi wal maqsadu huna ila Allah malam ya ce a nan munufa shine zuwa ga Allah madaukaki nan zamanto ba san da mutum zai yi to ya kasance zuwa ga Allah ne wa anna ila rabbikal muntaha shine Allah mala ya kawo aya zuwa ga ubangijinka ne yake da ƙarshe da abin da ya zamanto gurinka to ya zamanto zuwa ga Allah ne madaukai qala ibn al-battal imam ibn al-battal rahimahullah yake cewa lamma kana al-gharib qalil inbisat ila nas lokacin da bako ya kasance mai karamin saki sakuwa ne ga zuwa mutane bal huwa mustawhishun minhum ba ce ma mutum ne wanda yake da ƙaurace musu iya jin tsoron cutuwa da su kamar yadda dabobin daji ba sa cutuwa da mutane la ya kadu ya murru biman ya arifu fa ya anasbi tikal ne zai gama wanda ya san shi barantana ya samu nutsuwa tare da shi da kwanciyar hankali fa huwa dhalilun fi nafsi zaka same shi iya da kaskanci a cikin karan kanshi khaifun mai tsoro ne domin bai san kowa ba lalla zai je wani wurin da zai zai tarar da halakar shi wa kadhalika abiru sabil haka nan shi ma matahi la yanfadu fi safarihi illa bi quwwati bayya zartaswa a cikin bulaguran shi sai da karye shi wa takhfifihi min al athqali da rangwamtar da nauyin da yake kan shi ghaira mutathabbitin bima yamna'uhu an qata'i safari ba ya da garanti tabbacin cewa wani abu zai hana shi zuwa inda yake so ya kai ma'ahu zadu mai yiwa hallau kuma ya zamanto wannan guzurin shi ya yanke warahilatu hakanan kuma baya da garantar abin da yake kan shi na hawa ya kai shi fa ya bulganihi ila ma yu'inuhu min maqsadihi wanda za su taimaka mishi su kai ga taimaka mishi zuwa inda yake so ya je وفي هذا الحديث إشارة إلى إلى الزهد في الدنيا أتكون وانا حديث أكوي نوني يزوى زهد قولة تيوى داد الدنيا وأخذ البلغة منها كما دا تيوى متنجي وكالين يريكي غزري دا دنيا والكفافي كما يردد أبن دا الله مدوككي يباشنا نئمة kai ya yi ka dogon guri ya ce dole ya sa a kan shi sai ya kai ya samu dukiya irin ta mai alhajiwa ne mai kudiwa ne abinda Allah madaukaki ya bashi wanda zai taimaka mai a daidai gwargwadon rayuwa to yayi hakuri da shi wannan shine ake cewa alkafar fa kama la yahtaju yahtaju almusafiru ila akthar mimma yuballighuhu ila ghayati safarihi kamar yanda mai bulaguro bayya buƙatuwa fiye da abin da zai kai ga shi ya zuwa inda yake so ya kai wa gacce na bulaguron shi wa kazalikal mu'minu haka nan ne mumini la yahtaju fi dunya ila akthar mimma yuballighu al mahal bayya buƙatuwa ya zuwa fiye da abin da zai kai ga shi ya zuwa masarki shi ne lahira wa qawluhu wa kana ibn umar ila fadan shi da yace abdullahi dan umar ya kasance har zuwa abin da ya wadi qala ba'd al ulama wasu shashen malamai suka ce kalabin umar mutafarri'un anil hadith marfu wannan magana ta abdullahi dan umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su ya cira tuna ɗaiɗaikun hadisi ne wanda ya zamanto an dangana shi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutadamminun li nihayati taqsirin yanbaghi lahu alla yantazira al-masa shine malam yace wa huwa mutadammun ya kumshi li nihayati taqsir ƙarshen takaitawa da tafsiril amal ƙarshen takaitar da dogon guri minar duniya ya zuwa duniya wa annal aqila mai hankali idan amsa idan ya mareta yambagi lahu Allah yantazira sabah kai yayi ya kamata kai yayi sauraron ganin sahiya wa idan asbaha idan ya wayi gari yambagi lahu Allah yantazira almasa kuma ya kamata hallau kai yayi sauraron ganin marece bal ya zunnu anna ajalahu kad yudrikuhu qabla dhalik yayi zatan cewa ajalin shi ha mai wayi riske shi gabanin wannan lokaci wa fi kalamihi al-ikhbar bi annahu la budda lil insani min as-sihhati wal marad kuma a cikin wannan magana ta Abdullahi da Umar akwai nuni akwai bada labarin cewa babu makawa ga mutum akwai lahiya akwai rashin lahiya wataran kana da lahiya wataran baka da lahiya fa yaghtanima ayyama sihhatihi idan mutum sai yi kokari ya ribanci ranakun lagin shi wa yunfiqu sa'ati ya tahiyar da lokutan shi fil khairi a cikin alkhairi wa fi ma ya'udu alaihi nafa da abin da zai komo gare ya zuwa gare shi na amfani fa innahu la yadri mata yanzul bihi maradun domin bai san ba lokacin da rashin lafiya za ta same shi ya hulu bainahu wa bainal fi'li ta'at wanda zai shiga tsakanin shi da tsakanin aikata biyayya ga Allah madaukaki ولأنه إذا مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا kuma wata hikima ta Allah madaukaki da falala duk mutumin da yake aikata alkhairi iyawa Allah madaukaki biyayya iya dukkan ta'a iyayi to ko da rashin lahiya ta same shi Allah da falalar shi da rahmar shi zai rubuta za a rubuta mishi ladan kamar yayi shi yasa ribantar lokuta na dama na lahiya da damar da Allah madaukaki yawa mutum to wata gagarumar rahma ce ga mutum domin idan mutum ya rashin lahiya za a rubuta mashi ladan abin da ya aikata iya cikin kamar iya lahiya faƙar aka zama sihatihi limaradihi hazzahu min ta'ad domin ya rige ya rika a lokacin da yake da lahiya ya riki dalilin domin rashin lahiya shi wani babban kaso na biyayya ga Allah madaukaki wa qawluhu fadashi da yace min min hayatika limautika da da kai ruko da karibanci rayuwarka domin mutuwarka ai khuz min ayyami shihati wal hayat wan nashati limautika kai ruko da ranakun lahiyarka da rayuwarka da nashatinka dalilin domin mutuwarka bi taqdimi ma yanfa'uka ba'da al maut da gabatar da abin da zai amfane ka bayan mutuwa wa huwa naziru hadith badiru bil a'mali sab'a wannan kuma sai kama da hadisi ya daidai da hadisin da ya ce badiru ku yi gauga bil a'mali sab'an ku yi gaugawa da ayyuka gabanin abubuwa bakwai su zumu matan tazuruna illa faqran mansiya kuna saurare ne sai wani talauci mugun talauci wanda zai mantar da ku da al'amura au ghinan mutghiya ko kuma wadata wadda za ta samu ku ɗagawa da girman kai ku kasa bautawa Allah maɗaukaki ku kasa ba da haƙƙin Allah au maradon mufsida ko kuma kuna sauraron rishin lahiya ce wadda za ta halakar da ku ta ɓata muku gangan jiki au haraman mufnida ko kuma kuna sauraron tsuha wanda zai karar da ku wanda ba za ku iya yin komai ba au mautan mujhiza ko kuma kuna sauraron mutuwa wadda ta zama to tabbace a shirye take awid dajjal kahin ku aikata ayyuka kahin dajjal fitina ta dajjal ta zo fa innahu sharrun muntazir domin dajjal sharri ne wanda ake sauraron zuwar shi aw sa'ata ko kuma kuna sauraron tashin kiyama ne wa sa'atu adaha wa amar kuma tashin kiyama shine wanda ya zama tuwa tsanani da da daci akhrajahu at-tirmidhi imam at-tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wal hakim da imam hakim min hadisi abi هريرة daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu radiyallahu anhu na'am ina ga muna yin tsayawa akan wannan hadisi lokacin sallah yayi abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk من المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلب كدك كرم تد وني أبو نا الخير koda dai ka gamu da dan uwanka ne da sakakka fuska nan ka gamu da dan uwanka ba za ka ba shi komai ba amma ka saka mai fuska da walwala wannan ka dauke shi ba wani abu bane shi ma kyakkyawan abu ne idan ka daho wata romuwa fa'asir ma'aha ka yawaita ruwanta kenan ka sa ruwa da yawa wa ta'ahad jiranak kuma ka bibi makwabtanka da ba su wannan ruwa